ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar yau muna uku ga wata na hudu shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace wa hudun watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu yi darasi na goma sha biyu a cikin littafin fadlul islam muna cikin babi da mali yake cewa za mu tashi hadisin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa cikin hadisin abu huraira mali ce wa lahuma an abi huraira radiyallahu anhu qala wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya rasulullah qala antum ashabi وإخواني الذين لم يأتوا بعد عبد الرحمن ابن صخر الدوسي أبو هريرة ألا قارر دا أغريشي كيشيوا للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أنبتا مسوشيوا وددت مظلة صلى الله عليه كيشيوا ناس أن قد رأينا إخواننا ناس أشي منغ أمو sai sahabbai suke cewa ya rasulallahi awalasna ikhwanaka ya ma'aikin Allah shin mu ba ƴan uwanka bane ba sai manzala ya ce a qala antum ashabi manzala ya ce ku sahabbaina ne sai ya ce wa ikhwani allazina ya'tuna allazina lam ya'tu ba'd su kuma waɗanda suke ƴan uwana su ne waɗanda ba su zo ba dai har yanzu kenan wanda za su zo su yi imani daga baya wannan su ake nihi da ‘yan uwa amma mazallacin ku kuma su habbaina ne wannan hadisi hadisi ne wanda imamul bukhari ya zo da shi haka imamu muslim da haka malin ya fara da cewa walahu ma daga gare su imamul bukhari da imamu muslim hadisi abdurrahman ibn sakhr ad-dausi abu huraira manzala sallallahu alaihi wasallama wata rana ya huta zuwa makwantai ya ciratu da shi da wani kaso daga cikin sahabbai zuwa makwantai suna zuwa makwantai ƙala sai manzala yake cewa assalamu alaikum dara qaumin mu'mini amincin Allah ya tabbata a gare ku gida na mutane mumunai sai ce wa inna insha Allahu bikum lahiqun kuma mu ma in Allah ya so a kan sawunku ga munan za mu riske ku to wannan addu'a ta abin da ya shahi shiga makwantai bayan mazalla ya gama wannan bayani sai yake cewa wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana mazalla yace na so a ce mun ga ƴan uwanmu ko na ga ƴan uwana sai sahabbai suke cewa awalasna ikhwanaka ya rasulullah ya ma'aikin Allah mu ba ‘yan uwanka ba ne ba ya ce a antum ashabi ya ce ku sahabbaina ne ya ce wa ikhwani allazina lam ya'tu ba'd wanda suke ‘yan uwana su ne waɗanda ba su zo ba kuma za su zo a nan gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan hadisi kahin mu kai zuwa ga ƙarashin shi abinda mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ambata a nan a daidai wannan gaba cewa wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana yatamanna annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu ra'a ikhwanahu almu'minina alladhina lam ya'tu ba'd madalla ya so yaga su wane ne ƴan uwa masu imani waɗanda za su biyo bayan sahabban shi wanda za su zo bayan sahabban su ne allala su ne ƴan uwa amma su kuma sahabbai madalla mun suna da cewa antum ashabi ku sahabbaina ne to kasantuwar mazalla ya ce ashabi wannan wani wasafi ne keɓancacce ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a yau ba za ka zo ka dasa wasu almajirai ba ka ce waɗannan su ne sahabbai na lafazi na sahabbai ga dukkan mutumin da yake kiyaye musala na shari'ar musulunci to ya taƙaitu da daga an ce sahabi awwalu ma ya tabadar ila zihnika annahu man ayasha rasul sallallahu alaihi wa sallam wa amana bi shine mutumin da ya rayu tare da manzon Allah yayi imani da shi daga an ce sahabi da kaga duk wanda yazo a yau yace ga sahabban wani malami to yana so ne kawo rudani a cikin al'ummar musulmi wanda kuma aka ce sahabi hallau sai an koma ana inda inda a ina ne yaya ne sahabban wane ne malamin ma wanne ne a sahabbai ko kuma wasafi na as-suhba wani abu ne wanda yake banta da waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi kuma suka mutu akan imani to amma magana akan ikhwanu ɗan uwa kuma fahum man ya'ti fi akhir zamani min ummatihi wa yattabi'uhu sune waɗanda za su zo daga baya a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma su bi shi iri irin mu kenan da izinin Allah ma'a ma bainahuma min tuli zaman tare da cewa akwai tsawon zamani tsakanin su sahabbai da waɗanda suke kuma manzo Allah ya wasafta su da cewa ƴan uwa amma su sahabbai suna da falala ta ɓangaren da ya shahimi a bakkantakar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a cikin rayuwar yau da gobe sannan kuma mu kuma waɗanda suka zo daga baya falalanmu tana taƙaituwa ne akan abin da ya shahi a tamassuku walittiba ruko da sunna da bin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sai lafazin nan na ikhwa sai tabbata a kanka amma idan zama to ka bauɗe ka koma gehe to wannan wasafin ba zai same ka ba shi ne anan malam yake cewa sifatul uhuwa yace wa hiya al uhuwatul islamiyya idan ka dauki su sahabbai ai duka biyu suka hada kaga innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum kaga akwai al uhuwatu al islamiyya sahabbai suna da ita sannan kuma akwai abin da ya shahi sifatus suhba sifa kuma ta abin da ya shahi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi ma sahabbai suna da shi amma mu nawa muke da guda shine sifa na al'ukuwa amma su'uba ba mu da ita to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata mana a farkon wannan hadisin cewa ya so ya hadu da ƴan uwa waɗanda su ne za su zo daga baya ba sahabbai shi ba kenan sahabbai daban sannan kuma waɗanda za su biyo bayan su su ma daban qalu sai sahabbai suke cewa fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya ma'aikin Allah ta yaya zaka san wanda bai zo ba har yanzu a cikin al'ummarka ya za ka gane shi ya za ka san shi wannan tambaya suka manzo Allah sai manzo Allah yake ba su amsa da cewa sai yace ara'aytum law anna rajulan lahu khaylun غر محجلة بين ظهراني خيل بهم بهم ألا يعرف خيله manzala sai yake musu tambaya wanda kuma ya daga cikin salon manzala sallallahu alaihi wani lokaci za ka yi tambaya sai ya maida maka da wata tambaya saboda a cikin tambayar ce ake so kuma a baka amsa kamar da ya musu anan sai manzala yake tambayar su cewa a ra'aitu ku bani labari ai akhbiruni lau anna rajulan a ce ga wani mutum lahu khailun iya da dawaki yani iya da iya da doki yani dawaki gurrun waɗannan dawakin da yake da gurrun suna da fararen huska sannan kuma muhajjala kuma sannan a ɓangaren da ya shahi ƙafahuwansu ma yana da alama na hori kamar za ga wani doki iya da huskan shi akwai hori sannan kuma makaman kafafuwan shi da gaba da baya kenan zaka samu akwai wannan farin shine ma'anan ghurrun farin huska muhajjala farin inda yake takawa kenan kafafuwan shi manzala ce ku bani labari mutumin da yake da irin wannan dawaki baina zahranai a tsakanin khailun wasu dawakin da su kuma duhumun idan ka ce duhumun shine bakake sannan kuma buhumun kirin kenan bakake kirin dawaki gare ka wanda suke da horin huska da fararen kafafuwa sai suka kutsu cikin wani mutumin da yake da dawaki su ko bakake ne kirin fuskar ba fara ba sannan kuma ƙafafuwan ba fara ne ba sai manzo Allah yake tambayar su cewa ala ya'rifu khaylahu yanzu ba za ka gane dawakinka da suke da horon huska da fararen kafafuwa ba in ka shiga cikin wannan dawakin baƙaƙe kirin kalu bala suka ce kwarai da gaske mutum zai iya tantance nashi kala sai mazalla ke cewa to ai ni ma al'umma ƴan uwan nan nawa da nake ba ku labari fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min alwudu za su zo gobe kiyama suna masu fararen huska muhajjalina masu fararen kafahuwa min alwudu ila daga abin da suka yi na alwalla mazalla shi zai gane su haka kenan zai gane al'ummar shi ta hanyar mi ta hanyar alwalla to wannan wannan gaba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu haka sai mazalla yake ce musu wa ana faratuhum alal khawdi sannan ni ina nan zaman jiran su akan wannan alhawd alhawud kamar da aka yi bayani a baya wani tafki ne wanda yake farfajiyar kiyama amma ruwan shi yana zubowa daga ruwan alkausar wanda yake cikin gidan aljanna wanda Allah ce inna a'tayna kal kausar la yuzadanna tabbas za a rika kore rijalun wasu mazaje yawmal qiyamati gobe kiyama an haudi game da wannan tafkin na wannan ruwan nawa za su rika faman su zo amma kuma za a rika kora su suna zauwa ana kora su kuma suna da alamar cewa huskan su wari ne sannan kuma bangaren ka yanda ake kora shi ana bugon shi to haka ake kora wannan mutane ana kora su kamar rakumar da suka barci unadihim mazalla cewa ina kiransu ala halumma ala halumma alaman alwalla tare da su amma kuma za a kore su a hana su shan wannan ruwa sai an kai su an ɗanɗana musu wata kuɗa ta musamman a dalilin wasu ayyuka da suka aikata waɗanda suke ba na daidai ba to shi ne mazala ke cewa zan ambata cewa fa'akolo suhkan suhkan ya ce zan ce a nisantar a nisantar a nisantar kenan mazala da kai shi zai ce a nisantar da waɗannan mutane to addini bayanka duk mutumin da zai kirkira da sunan addini wani abin da ke na bid'a ne babu shi ya sauya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bai sauya ba ya sauya saboda shi da kanshi ya tabbatar da cewa abin nan babu shi kuma Allah in kuma tattauna har shi zai hudi maka cewa ya yarda babu dalili to dan me zaka yi ya zama son zuciya kenan to wannan shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa fasuhqan fasuhqa a nisantar a nisantar a nisantar da addini yana takaita ne ga duk mutumin da ya tsaye addini zallan shi ba zaman a son zuciyarka ra'ayinka ganin damanka kun gada da sauransu wannan sai kai ka matakin da zai zama to ga kanan ka zo gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ka zo ka sha amma a kura ka idan ka tambaye dalili sai a ce ai ina wannan sun yi abin da suka dama a cikin addini Allah kare mu malai ce walil bukhari ta mutane sun taho hatta iza araftuhum wa arafuni ga sunan sun taho sannan kuma araftuhum mazala ke cewa na gane cewa al'umma ta ce saboda ga sunan alamun alwallah wa arafuni kuma su ma sun gane cewa ni ne manzon Allah fazala ke cewa kharaja rajulun min baini min baini wa bainihim kwatsam kawai sai wani mutum ya hutu tsakanin ni da su manzala a gehe su kuma ga sunan tahowa sai wani mutum ya hutu sai ya hana su isowa inda manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam faqala manzala ya rika ce musu halummu aw halumma yani kuzo ta'alu fa qultu aina wannan mai kira bayan manzalla yana kiransu sun ga manzalla manzalla ya gansu sai wani mutum ya fito sai ya sha makance su da su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya sha makance su me zai ce musu waɗannan tawaga ta mutane sai wannan mutum ya ce musu halumma ku taho ta'ala ku zo fa qultu manzalla sai ya ce aina ina zaka tafi da su ka bar su su zo ga abinda za su zo su sha kala sai wannan mutumin da ya bayyana tsakanin wannan tawagar mutanen da manzan Allah sai ya ce musu ilan nari wallahi sai ce zuwa gidan wuta ina maka rantsuwa da Allah wani ne wanda Allah ya aiko shi kuma aikin da zai yi a adbarihim alqahqara ai waɗannan mutanen sun yi ridda bayan ka bar su bayan al'amarin da ya shahi musulunci sun yi ridda ala adbarihim sun koma gurbin su na kafirci na da alqahqara suna masu ja da baya ja da baya haka suka yi har suka huta daga cikin musuluncin sulh ko kuma ya ka ambata a can ga su ga manzan Allah sai a sha makance su kuma a kwashe su a ina da su ai da su gidan wuta sannan kuma ga alaman alwallan nan tare da su a dalilin ne jirkita addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne maliki manzon yake cewa qala fala arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am yake cewa wallahi babu wata zumura yani babu wata jama'a wanda arahu ya khulusu minhum wanda za su keɓanta daga wannan mutumin da yake jan su gidan wuta ya ce illa mislu face kwatam wannan da yake mana nuna yawa hadisi ne kuma ingantacce yana mana nunin cewa wajibin mutum mai imani ya taka tsantsan kare ga su da alamun alwala amma kuma suna zauwa ga su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga su ga ruwan da za su sha alhaudul mawud amma sai a sha makance shi me ja musu wannan kirkira a cikin sunan addini shi yasa zaka samu magabata tun daga lokacin sahabbai har kuma a inda zaka sha ruwan da in ka sha shi fala tazma'u ba'dahu abada la ilaha illallah wani asara kai wani asara wani tabiya kai wani tabiya ga ka kuma da alamun alwala musulmi ne kai amma kuma ka aikata ayyuka na bid'o'i wanda sun sha makance ka game da manzala sallallahu alaihi wasallam bal hasali ka duba manzala me zai ce idan ka ce ai ga aikin da suka me yake cewa fasuqan fasuqan anisantar da su anisantar da su Allah kare mu daga bid'a shine ma yace manzala yake cewa illa ka mithlu hamalin na'am sai dai face kamar karancin dabba ko raƙumi batacce kenan waɗanda za su sha wannan ruwan wani adadi ne in kaɗan a cikin mutane Allah sanya mu daga cikin za su sha wannan ruwa a nan malike cewa a cikin sharhin ya kone shaikhu wannan hadisi daga cikin abin da ya kumsa cewa duk mutumin da ya hau wani abu daga cikin abubuwan suke warware musulunci to wannan zai kai shi zuwa gani zai kai shi zuwa ga cewa yana zuwa farfajiyar kiyama duk da alamun alwala da kaza amma za ɗauke shi a gidan wuta da shi musulunci shi ya yi ridda ya bar addinin gaba ɗaya wasu ya zama to ridda ce wani kuma ya zama to bid'o'i da aka aikata ko da ana cikin musuluncin sane yake cewa annahu sayulqa hadha al-masir illa idza taba ila Allah qabla al-maut sai dai idan mutum ya tuba zuwa ga Allah kafin mutuwa wa hadha yu'akkidu ala anna ala ala al-insani an ya'rifa nawaqid al-islam wannan yana maka nuni akan tabbacin mutum yayin ya kula ya lura kuma sannan ya san su menene abubuwan suke warware musulunci saboda karka je ka aikata su saboda yawa ana aikata su ko mutum yana izgili game da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wai dan ya bata ma wani rai ya tabbatar da addini ne amma kuma zai izgili saboda ni saboda su wani su ji haushi alhali bai san ba halakar da kanshi ne yake idan ka ce wani ya haushi shi kuma wani ba shi bane ya ba shi bane ya zo da wannan abun a matsayin bautan Allah wa ya zo da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe in kai izgili wa kama izgili manzo Allah kama izgili izgili ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da ya zo da su ko min karantar shi kafirci ne kafirci ne shine abin da Allah ya ambata kul abillahi wa ayati kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ce kar ku ka hamzari abin da ya shahi Allah da manzan shi da ayoyin Allah ba izgiri da su komin karantan bauta kaga daidai da abin da ya shahi aswaki mazalla bai karantar da shi ba ya karanta laula an ashqa ala ummati la amartum bisiwak sai kai izgili ga aswakin a karan shi wannan yana iya hukunta maka barin addini jumlatan wa tafsila gaba daya saboda saboda musunta abinda manzon Allah ya zo da shi amma kaga kana iya zama har ka gama rayuwarka ba kai aswaki ba amma ka yarda manzon Allah ya karantar da kaza baka aikata ba wannan rashin aikata shi da irin da matsayin da yake da babu matsalan da zai samu imaninka amma idan ka ce ya zama abin izgili ko misali gemu ko misali daga tuha ga sun abubuwa daban-daban za ka kada ta izgili alhali karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in mutum ya musunta iya daga cikin nawaqidul islam idan ka musunta wani abin da asibine sananne a cikin addini wanda kafirci ne komi karantar shi misali bakka yi daban wannan alaƙa ce tsakaninka da ubangijinka amma ka yi izgiri da wannan abu shi ko na kafirci misali yanzu gemu baka aje gemu ba aski gemu kake gaba daya wannan tsakaninka da ubangijinka amma idan ka zo kace za ka yi izgili ga wanda ya aje ko kuma da gemu a karan kanshi to shi ko na kafirci ne za ka iya da kyau mutum musulmi fahimci wannan rashin aikata alaƙa ce da ubangijinka ka yarda addini ne amma kai ba kai ba sannan amma kai izgili wannan kuma shine abin da ke tashi hankali Allah kare mu to malam shine yake cewa anan wajibi ne mutum ya san abin da yake nawaqidul islam saboda ya kiyaye su yace li annahu ya'ishu ala naqidin min nawaqidil islam wa nawaqidul islam wa asbabur ridda kathira awwal masu yawa suna da yawa kwarai da gaske za ka iya zauwa ka fada kan wani kai ta izgili kai ta kaza sai ka mutu ƙarshe sai ka tsaci kanka a gidan wuta Allah kiyaye ku malik ce walahuma min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma daga gare su al-bukhari wa muslim da hadith abdullahi dan abbas Allah kare yarda a gare su karashin wancan bayani na abin da ya shahi wannan bayani da mazalla akan ruwan alkausara ko kuma wannan alhaudul mawrud mazala ke cewa fa'aqulu kama qala al-abdu salih idan ka zo aka ce ya rasulullahi ya maki al ai waɗannan harrafu wa baddalu wa ghayyaru ba'daka ai sun sauya addinin bayan ka mazala ce ni ma a lokacin fa'aqulu sai in fada kama qala al-abdu salih kamar yadda bawa nagartacce ya fada annabi Isa alayhi salatu wasalam ko yace wa kuntu alai wa kuntu shahid wa kuntu alaihim shahidan ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحميد أنا مدل زي فإشيوا إن تعذبهم ألا وكنت عليهم شهيدا ناقصا تيمي شهيدا أكنس لوكس نكي تكنس ما دمت فيهم فلما توفيتني لوكس نكما كأمشرا يواتا kunta an tarraƙi ba alaihim Allah kai ne mai kontrol kai ne mai kulawa akan halinsu wa an ta'ala kulli shay'in shahid Allah kai mai bada shaida ne akan komai daga ni abinda zai na faɗi musu ga iya abinda za ku to kuma wanda ya sauya kuma Allah subhanahu wataala majibincin lamari ne akan shi to wannan shi ma ana karantar da mu cewa wajibi ne mutum ya kiyaye madarar addinin gaskiyar shi banda kare-kare bid'a a nisance ta batar amfani ولهما مرفوعا مازال صلى الله عليه cewa ma min mauludin yake cewa ma min mauludin yuladu illa ala alfitra babu wani wanda abin aifa da za aiwa illa face wannan mutum za a yi shi ala alfitrati akan fitra wata fitra ce ita ce fitra ta musulunci Allah ce fa aqim wajhaka lid-din hanifa sai ce fitaratan lahi lati fataran nasu alaiha shi ne abinda Allah ya halicci bayi a kai duk wanda ya zo duniya a musulmi ke zauwa in ka ga ya rikice daga bayan ya rikice a dalilin yanayin da ya tsinci kanshi a ciki shi ne mazala ke cewa fa'abawahu wannan wanda aka haifar nan uwayen shi ne yu hawi danihi su maida shi ba yahude au yu nasiranihi ko su maida shi addinin nasaranci au yu majisanihi ko su maida shi addinin majusanci bautan wuta mazala ke cewa kama tun tajul bahimatu bahiyatan ajma kamar yadda ka san dabba tana aifan diyarta bahiyatan bahimatan ajma yani za ka same ta halittanta da aka huddo ta da shi lahiyar talau gabanta lahiyar su lau shine ma'anan bahimatan ajma yani gabbanta duka ba su da matsala yanda da ake kira shi da suna raƙuma za ta aihu ɗanta to haka kowa yake zauwa duniya a cikin nutsuwa babu wani abin da yake na kafirci tare da shi mazala ke ce musu tuhissuna fiha min jad'a shin kuna jin wani abu ko kuna ganin wani abu tare da diyar taguwa min jad'a na abin da ya shahi kunne tsagegge ko kuma wutsiya cirarra ko an mata wani alama na wuta babu duk raƙumin da ka gani da alamar wuta shaidan dukiyar wani ne da aka aiho shi ne aka ne an ba haka yi zo duniya ba haka ko kuma wanda aka tsaga kunnuwansu a ce tsaga kunne kala kaza dabobin wane ne iri kala kaza na wane ne shine ma'anan tuhissuna fiha min jada'a mazala yake cewa ai kuna kallo babu wani abu na tsagewan kunne ko na makamanto da tare da wannan dabbar wani an sa shi kaza wani an sa shi kaza shi abin da mazala yake hudi musu ko mazala yana buga musu misali da irin abin da suka fi sani suka fi kwarewa akai shine mi kiwo sun san dabobi sun san raƙumma sun san aka tashi buga misali sai a ba su da wannan saboda wannan zai zama to aqrabu ila uqulihim mai lafiyar talau to haka kowa yake zawwa duniya yana zawwa akan fidira ta ubangiji subhanahu wataala thumma qara'a abu huraira sana abu huraira ya karanta wannan ayar fitratan lahi allati fatara an-nas 'alayha fitira ce ta ubangiji yanda tsari ne na ubangiji allati fatara an-nas 'alayha wanda ya halicci mutane akai duk wanda ya zo duniya ya zo a matsayin musulmi in kaga ya jirkice ya zama dan bid'a to yanayin da ya samu kanshi a cikin idan kaga ya jirkice ya koma kaza yanayin da ya samu kanshi ne a cikin amma ya zo akan addini lahiyayye saboda haka Allah yake halittan bayi gabaki daya malaka wa an huzaifata radiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 'anil khair Huzaifa ibn al-Yaman Allah kare ra'a gare shi yake cewa ya kasance mutane suna tambayan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama anil khairi game da abin da ya shahi alheri ya ce wa ana as'aluhu an sharri mahafata an yudrika ne ya ce ni kuma ina tambayan manzan Allah abubuwa na sharri nesa sai ce don ina jin tsoron kar da sharrin ya riske ni kenan kar in je aikata wani abin da yake na ba daidai ba kenan in na san abu kaza sharri ne kenan sai in nisance shi wannan shine abin da Uzaifa yake faɗi anan anan wannan hadisi na Uzaifa iya da kyau mutum musulmi ya san abin da yake sharri ne saboda ya sance shi ana ana karanta abu kaza bid'a ne ko abu kaza ba daidai bane ba abu kaza ba daidai bane me yasa saboda mutum ya sance shi saboda karka je ka afka cikin wani abin da yake na laihi ne alhali baka san cewa abin na laihi ne ba yace araftu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi yace na karanci sharri ba dan in yi sharri ba dan dai in kiyaye yace wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa fihi duk mutumin da bai san ba miye alheri miye sharri to zai iya afka cikin abin da yake sharrin nan ne kenan ka karantu duk wata nau'in kalan bid'a da malamai suka yi bayani ka karance su tsaf saboda ka nisance su saboda ya zama to kana da mahanga mai kyau na addini duk abin da ya bullo kaza ka san cewa bid'a kaza ce wannan mu'tazila ne wannan jahamiyya ce wannan rafida ne wannan sune kaza sune zaka ji malamai suna bayanin su kala daban-daban a daidai lokacin da kaga wannan magana ce ta Huzaifa ibn al-Yaman ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau zaka samu wani kaso daga cikin musulmi yana ga bayani akan duk wata bid'a wadda mutane suka kirkira kamar tsangwama ce ga ma'abuta wannan bid'a alhali ba haka nan bane ba duk mutumin da zai zo ya baje koli na san ran shi to dole ne a cikin al'umma kuma a samu waɗanda za su yi bayani akan cewa wancan abin da wane ya bajan nan ba daidai bane ba saboda ya saba wa Allah ya saba wa karantarwar annabin da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam ana abubuwa daban-daban wani ya buɗe lasifika ya ɗoki wani kala na zikiri yana hali ba haka nan bane ba dole ne a yi bayani saboda ɗiyanku suna ji matanku suna ji al'umma suna ji dole a musu bayani saboda a hudda su daga cikin abin da ke sharrin ne kuma babban bala'in da yake tunkarin al'umma shine wanda ya kamata ya dora hannunka da kafarka inda zaka isa zuwa ga manzon Allah shine zai dauki kafarta ka dora ta aji kamar da zamu zo mu ga magana ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan kenan wajibi ne mutum sai yayi sai ka takarar malike cewa yin inkari ko kuma nuna cewa bai halatta a yi magana a kan duwar abin da ke lalatacce ba ya ce haza jahalun wa tadlilun jahilci ne sannan kuma tafarke na batar da mutane manzana salasala ya yi bayani akan ɗabi'u na jahiliya da yawa ana an karanta littafin masailu jahiliya ko wanda duka irin abubuwa na jami'a wanda manzon Allah ya yaka kuma zaka samu a yau al'umma tana neme ta su dalilin haka malamai suka rubuta littafai akai saboda a ja hankalinka karkaje a yau a cikin musulunci kuma ka rika aikata aiki irin na jahiliya wannan shine abinda Huzaifa yake cewa fa qultu Huzaifa bayan ya faɗi haka kenan shi yace yana tambayar abin da yake sharri ne dan ya nisance shi fa qultu ya rasulullahi sai Huzaifa yake cewa ya ma'aikin Allah yace inna kunna fi jahiliyatin wa shar ya ma'aikin Allah mun kasance a cikin jahiliya mun kasance a cikin sharri kala kala saboda babu sharri sama da bautawa wani Allah sun kasance akan wannan tsari suke tahiya dare da rana uwaye da kakanni kabirin dan kabirin yace ya waki Allah mun kasance akan wannan wannan wannan sharri yace faja'ana Allah bi hadha alkhair sai Allah ya zo mana da wannan alheri wani alheri ne musulunci wani alheri ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ashe alheri ne wanda yake wajibi a gare ka ka tattale shi ka mushrikan kankamu karkar zai kuce maka musuluncinka sunna karantarwar manzala sallallahu alaihi wasallam kakkare kurce maka ka duba da sahabbai suke alfahari da abin da suke jin dadin abin da falalan da yake da shi musulunci yace faja'ana Allahu bi hadha alkhair sai Allah ya zo mana da wannan alherin wanda shine musulunci sai ce fa hal ba'da hadha alkhair min shar yace ya ma'akin Allah yanzu bayan wannan alherin na musulunci bayan wannan alherin na sunna akwai wani sharrin da zai biyo baya wallahi ɗan uwa kaga wannan maganar na na Huzaifa da yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin muhimmanci gare shi ba ga dukkan musulmi a yau ka fahimci ina abun yake sannan kuma ka fahimci zallan addinin ya yake saboda kaga a yau akwai wanda zai ce maka ai ya ce la ilaha illallah eh ya ce la ilaha amma ya ya la ilaha illallah zai nan gizo ke sakar ka duba sai ce faja'ana Allah bi hadha alkhair fa hal ba'da hadha alkhair min shar yanzu bayan wannan alherin na musulunci akwai wani sharrin da zai biyo baya ma'aikin Allah qala na'am mazalla yace eh fa qultu wa hal ba'da hadha shar min khairin sannan bayan sharrin da zai biyo bayan alherin nan akwai wani alherin da kuma zai biyo baya qala sai mazalla yake cewa na'am eh akwai kuma sharrin da zai biyo baya mu duk waɗannan kalmomin abu na farko ana cikin sharri da jahilci sai Allah zo da alheri musulunci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu aka tambaye manzo Allah bayan wannan musuluncin akwai wani abin da zai biyo baya na sharri manzo Allah ya ce kwarai daga sai akwai sharrin da zai biyo baya me sharrin da zai biyo baya sune fitintinu da rishin bauta wa Allah subhanahu wataala akan tsarin da Allah ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kaga sharri ne sai Huzaifa ya ƙara tambaya yanzu bayan wannan sharrin da fitintunun da za a zo akwai wani alheri mazala ke cewa na'am akwai alheri amma wa fihi dakhanun wa fihi dakhanun a cikin wannan alherin akwai cakulkulo da yawa muna fahimta a cikin wannan alherin akwai cakulkulo da yawa yani musulmcin akwai shi amma kuma akwai kalubale da yawa akwai musulmcin akwai hadisan akwai ayoyin amma akwai kalubale da yawa shi ne abinda mazalla yake cewa fihi dakhalun idan ka ce addakan wasu malama suka ce alhiqdu ko suka ce fasadun fil qalbi ko suka ce adamu husuli shay'i ala sawabihi duka in ka tattara shine mutun ya zo da sunan wannan alherin na musulunci yana aiki amma kuma ba zai samu alherin musulunci ba yasa saboda ya kirkirar wa kai shi wani tsari na bauta wanda Allah bai aiko manzala da shi ba ba tsarin addinin bane to shine manzala yake ce mashi anan wa fihi dakhanu a cikin wannan alherin amma akwai cakulkulu ko akwai barazana da yawa huzaifa bai kyale ba sai ce wa ma dakhaluhu ya ma'aikin Allah miye cakulkulon da ke cikin wannan ka duba yace mazala ke cewa qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi manzala sallallahu alaihi yake cewa qaumun wasu mutane ne za su ɗauki tafarki za su ɗauki wata sunna ko su ɗauki wata hanya bi ghairi sunnati ba hanya ta ba amma a cikin ne a cikin wannan alherin na musulunci za su kama tafarkin amma mazala ke cewa ba sunnata ba ce ba sannan wa yahtaduna bi ghairi hadi za su kasance kuma suna ɗaukan tafarki na shiriya yace bi ghairi hadi ba tafarki na ba kenan shiriyar ma ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk da cewa in ka kalli abun dungurungun musulunci kaga alheri ne a cikin amma kuma abin da su suke aikatawa a cikin nan ba alheri bane ba me yasa saboda ba sunna bace ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ko ba shiryar suwa bace ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah yake cewa Huzaifa yace ta'arifu minhum wa tunkir ta'arifu minhum zaka san haka tare da su yani za su rika aikata wasu ayyuka wanda za ka gane cewa lalle bautan Allah ne kuma abu ne wanda yake ingantacce abinda Allah ya koma zala da shi ne amma kuma wa tunkir wani aikin kuma bugan gaban kansu ne suke suka yi shi ta'arifu minhum wa tunkir za ka ga wasu ayyukan suna kama da musulunci wasu kuma ayyukan abin kyama ne wannan maganar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi anan ka ɗauko ta ka ajiye ta a inda kake rayuwa a yau ka duba musuluncin da ake wani irin musulunci ne karantarwar da karantarwar wa ake aiki hanyar da ake tahiya hanyar wace ce ta manzan Allah ce akwai kalubale da yawa shiriyan nan ta manzan Allah ce akwai kalubale da yawa ciki wani sai ya meki kafa ya ce ku yi kaza ko kuma ni wani na ce kaza ka duba hanyoyi daban-daban da aka kirkiro aka jingina zuwa ga addinin musulunci amma idan ka ɗauko ƙur'ani da hadisi ba su da wani gurbi a cikin ƙur'ani da hadisi wannan shine ma'anan ta'arifu minhum wa tunkir sai ta'arifu zaka ga wani ayyukan na addini ne a ce maka kaza da kaza da kaza eh addini ne amma kuma wa tunkir sai a kawo wasu abubuwan da su kuma rushe ma addini suke gabaki daya bautan wani Allah neman kusanci zuwa ga wani Allah irin kusancin da ake nema a wajen Allah nawa yake faruwa da yawa to shi abin da mazalla ya faɗi wa Huzaifa cewa ta'arifu minhum wa tunkir zaka gane tare da su ka karanci wasu abubuwan zai zama to tsarin addini ne amma kuma akwai abubuwan inkari da yawa to wannan idan kace misali za a zo a yi musulunci amma ba za a ce ba kaza ne daidai kaza ne ba daidai ba wannan magana ta manzon Allah kenan kai ka goge ta babu ta wajenka kenan wannan shine abin da ke karantar da mu qultu sai uzaifa yake cewa fa hal ba'da hadha alkhair min sharrin yanzu wannan dan alherin kadan da musuluncin nan kadan wanda yake tare da abubuwan inkari da yawa shin bayan wannan alherin kuma akwai wani sharri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa na'am akwai kuma sharri bayan wannan imma kaga ga addinin musulunci ta'arifu wa tunkir wani abun daidai wani abun ba daidai ba manzala ce bayan wannan ma kuma akwai wani sharri zai biyo baya wani sharri ne sai manzala ke cewa fitna fitnatun amya wata fitina ce makaftattan fitina yani fitina ce wadda mutane za su rika binta idon su arhe li'anna nasa yadkhulunaha ala ghairi basiratin zaga mutane su shiga cikin fitinar ba tare da wani ilimi na addini ba aw innama hiya fitnatun la makhraja minha ko kuma ya zama to a wannan fitnatun amya wata fitina ce wadda babu mahuta a kanta to wannan ko fitintunin ga sunan da yawa yanzu ka ɗauki fitina kawai ta khawarij misali ta boko haram ka duba fitina ce wadda amya kaga na farko al-makhraj minha wani abu ne wanda yake iya da wahala kware da gaske saboda a zahiri za a nuna maka addini ne alhali ba addinin bane ba sannan kuma haka ka dauki tahiyar da yawa daga cikin wasu hanyoyin da aka kirkira aka jingina zuwa ga musulunci sai ga an dauki wani an tusa shi an bashi matsayin Allah wani an bashi matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani an bashi matsayin mala'iku wani an bashi matsayin kaza kuma duka da sunan musulunci kaga fitnatun amya fitina ce makaftattan fitina wadda ba kowa yake tsira daga cikin ta shi ne mazala ke cewa fitnatun amya fitina ce makaftatta saboda mutane suna bin abin idan su arhe aikin bautan Allah mutum zai sai ce maka a shi tun da wane ya kyau an ƙari shi kuma wannan wane ba annabi ba ne har kullum mutum musulmi wajibinka ne ya zamanto ka sanya annabi muhammad sallallahu alaihi a gaban idanunka sannan kuma ya zamanto shi ne a cikin zuciyarka duk wani aiki da za ka yi na bautan Allah to zamanto za ka yi shi ne a kan tsarin manzan Allah duk wanda ya kauce manzan Allah kowane ne bidun istisna ba za a cire mushi hula ba manzan Allah sallallahu alaihi shi kadai ne za ka bi ido rihe kuma ka kai labari amma wallah duk wanda ba manzan Allah ba in ka bi shi ido rihe wallah za ka yi bayani gaban Allah da haka za ka ga hanyoyi daban-daban a ƙirƙiri wani mutum a nuna cewa ma'asumi ne akwai wanda ko babu yanzu a yau mutum nawa aka nuna da sunan malami wani ya mutu wani da rai wani kaza a nuna maka wannan wasu tsarkakakke ne ɗari bisa ɗari ko ɗari biyu bisa ɗari kuna maka mace wannan a nuna maka wannan ai su wannan ‘yan ajin tubarkalla ne su wannan sun tahi ya tattaka sahabban mazala gaba ɗaya ya wuce kai ba ma sahabbai ba ana nuna maka darajar shi ma ya mahimman zan Allah ya kuma a yau ake faɗi da sunan musulunci mutum ya ce maka a wannan tahiyar da ake ko manzo Allah ya kiraye ka in ka bar tahiyar nan ka koma zuwa ga manzo Allah wai ka huta daga cikin tsarin su wani da tsari ne wannan tsarin jahannama ne tsarin jahannama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda rishin kirki wannan mutum wai ya rika nuna ce wai yana son manzo Allah wani irin so ne kake mai ka bude baki ana haska ka da mikro kana magana mutane suna sauraron ka wai ka ce ko manzo Allah yazo wani aka bar wani an halaka kuma ka ce musulunci kake wani irin musulunci kake rukuni na farko na rukunin musulunci shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah banda annabi muhammad ba wanda yake zuwa wannan wajen duk malumtanka duk tsoron Allah ka kowane ne kai malami ne kai ka bi manzon sallallahu alaihi akwai alamar tsoron Allah da kai alhamdulillah Allah cika maka burinka kai ma bawa ne Allah ni ma bawa ne Allah gwagwarmaya ne muke da ni da kai gaba ɗaya ya za mu samu yardan Allah amma ka zo ka fige ma wani ka ce ai kuna tare da shi wujudan wa adama akwai wanda ya ce malamin shi ko wuta zai tafi sai da su sai ana da rashin hankali ne na rashin hankali ne da rashin fahimta addini da son zuciya wallahi kaga wannan hadisi hadisi ne wanda ya kamata mutum musulmi ya zauna ya karanta shi an tse ka san menene kace ciki sannan kuma dama addinin ga irin bayanin da annabin da Allah ya koyi kaga manzo Allah ya ce fitnatun amya makabtattar fitina ce mutane su rika shiga ciki an tambaye ka dalili ka ce a kai ba ruwanka ba ruwanka da wani dalili tun da dai wane kawai an gane shi kuma duk wanda za ka bi dole ka bi shi idan ka ari a buɗe in ka ga zai rami da kai sai ka kauce shi ma kai kokari ka ja shi in ya iya ka bar shi sai sai kuma kai ge amma ba ka bi shi ba ku faɗa tare kuma wallahi faɗawa za ku saboda alƙawalin Allah gaskiya ne maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan maganar gaskiya ce ba ma shakka a kanta daidai da kiftawan ido yadda ba ka shakkan cewa yau asabar ce to haka ba kai shakka a kan wannan maganar mazallar ce kuma gaskiya ne kawo shakka a kai fitnatun amya ka duba ƙarar shahadisa mazallar da yake cewa sai ce wa du'atun ala abuwa bi jahannam wa du'atun ala abuwa bi jahannam da masu kira zuwa ga ƙohohin wutar jahannama wallahi sadaqar rasul mazalla yayi gaskiya daga kaga wata tahiya ka san kan wuta akai sai dai Allah ya taimake su tuba kansu kan su mutu amma a wannan tsarin da duk wanda ya kudurce wannan abin yayi imani da shi wala wuta yi yanzu a cikin satin nan aka gado wani wani mutum da sunan malamta da sunan addinin Allah yana ba da tarihi ko labari na cewa wai wani wani muridi aka aushi ran shi sai aka kai ya kai karan amsarran da aka aka kai kara wajen babban malamin su sai babban malamin nan sai ya ce wa mala'ikan mutuwa wannan muridin amina mai ran shi da suna addini ba ko sati ba yi ba wai a maida mushi ran shi wai wani kulmot sai iya ya ce ayi shi Allah ya umarce shi sai wannan malami ko wannan shemi sai ya kawo mala'ikan mala'ikan mutuwa wai aka riƙa kokowa wai a wannan zakumi ko ka ce burgamin da aka amshi rayukan mutane a wannan wunin wai gaba ɗaya wannan shi ya amshi ya zazzage rayuka ya ce kowa tashi kuma ka duba abin da ya hatsari wai sai shi malakul mawt wai sai ce ma Allah ai ga abin da ya faru wai sai subhanallah wai Allah ya ce ma malakul mawt me yasa baka mai da baran ɗayan yanzu gashi mun yi asarar duka yanzu dan Allah in wannan bai zama wasa da Allah ba me zai zama wasa da Allah yanzu mutumin da ya yarda da wannan wallahi Abu Jahl yayi shi imani in imani da wannan ba su Abu Jahl da wallahi ya gogurmaya da su a garin Makka ya yaƙe su wallahi mutumin da zai yarda da wannan wanda ko ta ne ba za a ce mishi ba saboda wannan babu tsarin hankali kwata kwata a cikin shi mutumin da ya yarda da wannan abu wallahi su su utuba su abu lahab Allah sun yi shi imani wai gashi yanzu mun rasa gaba daya subhanallah wannan raina Allah ne shi yasa akwai matsala karanta aqida da mutane su gane girman Allah wannan wajibi ne a cikin kowace al'umma kuma wallahi ba abin da zai sa a zauna lafiya in ba irin wannan abu ba kaga yanzu wannan magana da yake Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala sufaha'u minna Allah karka kawo mu daga abu da abinda wawayen cikin mu suka aikata wannan wauta ce ta ƙarshe bal hasali ma rashin hankali kuma an kawo ana ana mushi ana mushi jinjina akan abin da yake kuma abubuwan da suke a rubuce suke akwai waɗanda akwai abubuwa a rubuce masu muni irin waɗannan abubuwa akwai wanda yace shi in ba dan subhanallah wai Allah kar ya rasa yanda zai yi da kafirai ba gobe kiyama ya ishe wutar jahannama in ya kake tofa masa an kare kuma a rubuce yake yana na rubuce sai da ta yi ba a hudi ma kowa sai wasu hawa ake hudi wasu keɓantattu kar ku hudo mutane gama gari mutane su jira makarantar la kiyaye fitnatun amya du'atun ala abuwa bi jahannam mutum kira zai rike amma yana kiran ku zuwa kohot jahannama yanzu irin wanda zai kira ka zuwa ga wannan kenan babu Allah ma gaba daya kenan Allah ma an rena shi kenan wa za a ga girma a ga girma wancan malami shi addini da kake gani diyan da kake takamin wani waye kai malamtan da kake takama da ita in ka bi Allah ne za ka zama malami in baka bi Allah ba banza ne kai Allah subhanahu wataala sai dai bada labarin wanda watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min ghawin Allah ce walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa famathaluhu kamathali al-kalbi Allah ya wasafta mutumin da ya ce mun ba shi ilimi malami ne Allah ya wasafta shi da saboda bai aiki da ilimin ba da me Allah ya wasafta shi da kare Allah ce wannan kaman kare yake Qur'ani ne nan ana karanta masalul ladina ummilu tawrata thumma lam yahmiluha bi Allah ce kamasalil himari yahmilu asfara mutumin da ya karatu bai aiki da shi ba kamar jakki a mushi laftun littattafai ya san me yake cikin su ya san me amfanin su bai sani ba da haka mal ilmu illa al'amal bi ilimin addini aiki ake da shi ba wani abin takama bane ko a ka nuna wani cewa ka harrace kaza ko kai wane ne a kai aiki da abin da ka iya nan wannan wajibi ne akan ka amma ba abin wani takama bane ka nuna mutane cewa ai ka san kaza ka san kaza amma kuma bangaren bautawa Allah kana maga cewa mutane su daban kai daban a ga wani gingine ne a zamanin a ce maka ai wannan su khawas ne su ai sallah ambatan Allah ce to su sun ma wuce wani ya bar duniya bar sallah bai bar ta ba bal iya daga cikin wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta karshe as-salatu as-salamu wa malakat aymanukum mazalla ce ina horo ku ku riko da sallah ku kiyaye sallah da abinda da za su yi wurgi da kai a cikin wutar jahannama shi yasa mazalla ya ce hajjin ban kwana yace Allahumma hal ballagtu Allahumma shahad اللهم هل بلغت اللهم اشهد اللهم هل بلغت اللهم اشهد ya ce ya Allah na isar Allah ka shaida Allah na isar Allah ka shaida ka ga yanzu duk wani shiriri ta da za a ɗora mutum a kai in ka karanta wannan hadisi ya kamata ka shiga cikin taitayinka wannan maganganu ne daga bakin da baya ƙarya sallallahu alaihi wasallam mazalla ce in ka amsa waɗannan mutanen za su wurga ka wutar jahannama qultu ya rasulullahi sifhum lana sai huzaifa da ya ƙara cewa ma ki Allah wasafta mana su waɗannan mutanen yaya wasafin su yake yaya suke kala sai mazalla ke cewa qaumun min jildatina mutane ne waɗanda suke mutane ne wanda suke kabilar mu ko kuma kace mutanen suke fatun mu ne kaka ce jinin mu ne wa ya takallamu na bi alfinatina suna magana da irin halshen da muke magana da shi kultu ya rasulallah kenan ba wasu ba wasu mutane bane na daban mutum ne dai zai zo ya mursisi ya dora ka saman hayaniyar da zai kai kautar jahannama sai Uzaifa yake cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah sai ce mata amuruni in adraktu zalika da me kake umurta ta in irin wannan hayaniya ya riske ni ka duba ga mahuta kala mazalla ke cewa talzamu jama'atal muslimina wa imamahum ka lazimci jama'ar musulmi wa imamahum da jagoransu idan akwai jagora na musulunci ka zama to tare da shi jama'ar musulmai ka zama to tare da ita wace jama'a wanda suka tsaya akan wannan alherin na farko da mazala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wace alheri ne shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kaga wannan hadisi ya karantar da komai saboda mazalla da yake cewa akwai rikita su wasu yace mutane ne za su biyo baya za su sunnantu da ba sunnata ba za su shiryu ba da shiryatwa ta ba kenan wannan ba su ake ni ba su waye wannan jama'ar su ne waɗanda suke kan abin da mazalla yake kai sallallahu alaihi wasallam sai ce ka lazimce su qultu huzaifa ya ƙara cewa fa illam yakul lahum jama'atun wala imam kaga a yau da babu wani imam babu wanda za a ce gashi nan daula ce ta musulunci karkashinta ake ta hiyar ga jagoranta a yau a duniya babu mazala a huzaifa yake cewa ma'aikin Allah in ya zamanto babu irin wannan jagora sai ce wala jama'a babu kuma wannan jama'ar wanda suka haɗu waje guda me ya kamata in yi kala mazala yake cewa fa'tazil tilkal firaq kullaha ka ƙaurace wa waɗannan ƙungiyoyi ko waɗannan kashe-kashe gaba ɗayansu abu zalla ya faɗi sa taftari ku hadi al'umma ala salasin wa saba'ina firka za a kusa kashi saba'in da uku ba zalla yake cewa al'umma shi ce amma za a karkasu wannan kirkiri kaza wannan kirkiri kaza wannan ce kaza ma ya kamata wannan ma ce kaza a daddatsu sai ce saba'in da biyu wuta za su yi ɗaya zai ta aljanna to shine manzon Allah yake ta anan fa'tazil tilkal fira kullaha dukkan waɗannan karkashe karkashen karabunan su yace walau an ta'adda ala asli shajaratin ko da zaka je kai ruko ne da itaci wata itaciya a cikin daji ya zama to anan zaka rayu anan zaka bauta wa Allah hatta ya'tiyaka al-maut wa anta ala zalika har mutuwa ta riske ka kana kan wannan saboda darajar rayuwa da mutuncinta shine gamawa lahiya ka gama lahiya ka gama da imani wala ta mutunna illa wa antum muslimuna in aka yi wannan to rayuwa ta yi riba amma daga lokacin da kace ta yaya zan kaurace wa jama'a to ya za ai da kaza harakoki kaza kaza kaza da sauransu to shikenan idan kuma ka zauna cikin irin waɗannan abubuwa na hayaniya la'alla wani abu zai iya zauwa da sai kuma sai da imaninka Allah kare mu malai ce akhrajahu bukhari da muslim suka zo da wannan hadisi wannan hadisi ne wanda huzaifa Allah kare yarda a gare shi yake tambayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ya ma'aikin Allah muna cikin jahiliya sai Allah ya zo wanda alherin musulunci yanzu bayan musuluncin nan akwai wani sharri mazalla ce akwai sharri zai biyo baya sannan bayan wannan sharri akwai alheri mazalla ce akwai alheri zai biyo baya amma dai alheri ne wanda akwai ruɗu a cikin shi ne rudu shi ne za a samu su mutane su rika karantarwa ba karantarwa ta ba su rika bautan Allah ba akan shiryarwa da nama al'umma ba sannan kuma ba haka sharri zai ƙara biyu baya fitnatun amya wata fitina makamniyar fitina ya zamanto al'umma kusan gaba ɗaya an tarkata an ta har ka ga kasa gane al'umma cewa kamar babu wani rajulun rashid a cikinsu in kaga ana wani abu sai ka mutane kan basu da mafaɗi wanda zai faɗi musu wata magana da za su amfana da ita alaisa minkum rajulun rashid wanda zai shirya da ku ya nuna muku cewa abin da bai kamata ba amma sai kaga an tattara kungurungum an tahi shine fitnatul amya sannan mazala ya ƙara mushi da cewa waɗannan mutanen duk wanda ya kiraye suka kiraya ya amsa to suna kira ne akan ƙofofin jahannama kuma wanda ya amsa musu za su wurga shutar jahannama Allah kare mu sannan mazala ya bayyana cewa mutane ne mutum mutane ne kamar mu suna magana sannan kuma yanda muke rayuwa haka suke rayuwa sannan tsarin karantar wasu ba na manzo Allah bane ba kenan wannan yake maka nuni akan cewa mutum ya kashe da hattara da abin da yake bid'a ce Allah kare mu da dukkan wani abin da zai zama to kagaggen abu da sunan addini in abu ya gagara ya citira to ka buɗa da addinin ka kaje inda zaka samu damar da zaka bauta wa Allah ka bauta wa Allah hatta ya atiya kal yaqin har yaqini zo maka shine mutuwa wannan hadisi karin bayani akan shi insha Allah ta'ala sai a darasi na gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يسر أمورنا كلها اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله